الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa barkanmu da sake haduwa a darasi da muke gabatarwa na alwaqf wal ibtida wa silatuhuma bil ulum al lughawiyyati wa shar'iyya wannan shine majalisin mu ko zaman mu ko darasin mu na 12 kenan muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya to muna cikin suratu Yusuf akwai mun shigo ta mun yi bayanin aya wajen walaqad hammat bihi wa hamma biha yanzu kuma insha Allah za mu tashi a aya ta gaba a cikin alwaqf wal ibtida wasilatuhuma bil ma'na fil qur'an al karim na ustad dr abdul karim ibrahim awad a safha ta wato 54 kenan yake cewa wato ilmu alwaqf wal ibtida yana da alaka da ilmul ma'ani ilimin balaga mun san akwai ilm na albayan sai kuma ilmul ma'ani sai kuma ilmul badi'a su ne guda uku duk da yake ana muqaddima da fasaha da shurutuha shine farko shimfiɗa sannan a shiga cikin ilimin balaga an gane ko to to sannan kuma yake cewa da ya zo wajen alaƙa ilimin alwakfo itida da ilmul ma'ani wanda yana cikin ilmin muka na lugha kenan ko wa min mazahir al-i'jaz fil qur'an yana daga cikin mazahir kamar abubuwan da suke bayyana i'jazi na alqur'ani wato gajiyar wasa kasancewar sa gagara ba dau yace mura'at al-fasil wal wasl qur'ani yana hankalta ma al-fasl abinda an ka rarraba wal wasl da an ka hada fi wuqufihi a lokacin da an ka tsaya yace idh narahum zamu ga masu karanta alqur'ani yaqifuna suna tsayawa inda tamamil ma'ana inda ma'ana ta cika misali a tsakiyar aya misali li'annahum yarawna anna al-ma'na domin suna ganin cewa ita ma'ana yartabitu bil mabna yana da alaka da al mabna kinan kalima ita ce mabna domin ita kalima ita ce asalin bina'in abin nan lafazi kafin a je zuwa neman ma'ana shi shi yasa shi ilmun nahaw yana kula da ma'ana ilmun sarf yana kula da almabna duk da yake shi ilmun nahaw yana kula da ma'ana shi kuma ilmul balaga yana kula da ma'ana kuma da maqsad an gane ko to yace yartabitu bil mabna irtibatan wasiqan alaka ce shine irtibat wasiqan mai karfi wa anna al ma'na kuma ma'ana yataghayyaru limawatin al waqfi ma'ana tana iya canzawa saboda wurin da mutum ya tsaya wa misalu zalika misalin wannan alwaqfu ala qawlihi ta'ala mutun ya tsaya a wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala yusufu a'rid an hadha wal ibtida'u bi qawlihi wastaghfiri li dhanbiki fa innahu bidhalika yatabayyanu al-fasl bayna bayna al-amrayn wato ya bayyana al-fasl rarrabewa kidan ba hade suke ba ta fuskar ma'ana kinan li'anna yusuf alayhi salam wa ala nabiyyina afdalus salati wa atammu taslim umira bil i'radi shi an ce ya kauda kai wa huwa safu shine kauda kai an jahali man, man an jahali man jahila daga jahilcin wanda ya jahilci ko mu ce wautar wanda ya wauta wa aradu durrahu da wanda ya kokarin cutar da shi ko ba haka ba wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi hauna wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama wal mar'atu umirat bil istighfari li dhanbiha ita ko mata aka umurce ta ta nemi gafarar zunubinta li'annaha domin ita hammat taso bima yajibu istighfaru minhu abinda dole ce an yi istighfari tunda mummuna abu ne ta su walidhalika umirat bih shi yasa aka umurce ta da shi na fata an fince ni kinan kaga in ka zo misali in kana son kana iya hadawa mai jin larabci yana iya ganewa an hada wata magana da wata magana misali أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين kaga wannan mai jin larabci ya san wastaghfiri ba a ce wastaghfir li dhanbika ba an san magana tana koma zuwa ga mace amma ta fuskar ilmul ma'ani al-fasl wal wasl in ka ce yusuf a'rid an hadha واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين sai aka tambaye shi me yasa ka tsaya sai ce dalilin tsayawa ta saboda na ga maganar daban-daban take ina fata an bince ni an umurci wannan umurni ne zuwa ga annabi Yusuf shi yasa ni tsaya sannan nace zuwa ga umurni zuwa gare ta kaga kaga al-fasl wal wasl yana da mi yana da alaka da ilm al-ma'ani mun gane wannan da kyau ko ayar da zamu tashi akan ta cikin ta gaba sai wato aya ta qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani ko ba haka ba kafin mu je wannan ayar shine ya kamata mu bayanin wannan qa'ida ta taglibi janibi dhukuri ala janibi al-inas da yace yusufu a'rid an hadha wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti minal khati'in bai ce innaki kunti minal khati'ati ba shi yasa kenan ana taglibi janibi dhukuri ala janibi al-inas yawwa to ita ko wannan ayar qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani وسبحان الله وما أنا من المشركين سورة يوسف آية تدريد تقوس أتكل التافع الوقف والابتداء في القرآن الكريم وأثره في تقرير مسائل العقيدة أصفحة تدري أكو دتلات دبقوي يتي اختلف العلماء ما لم يسني ساباني في, في الوقف وجنس أيوا على قوله تعالى أدعو إلى الله على قولين أنقاليكو أكم مغنبي القول الأول waɗansu malamai sun kace annal waqfa tamun shi waqafi akan qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ta'am in an ce ta'am cikakke na ma'ana abinda zai zo baya wata sabuwar magana ce au kafin wasu sun kace a kafi ne ma'ana shine cewa ana tsayawa amma ta fuskar wato ma'ana an gane ko yana da ko ta fuskar lafazi yana da alaka da abin da zai biyo baya mun fahimta shi tam ya nuna an cika an tsaya kenan wata sabuwar magana ce za a shiga shi ko kafi yana nufin a'a ana iya tsayawa amma ta fuskar irtibatin ma'ana suna tari ba sani ko mun fahimta ba ala qaulihi ta'ala ad'u ila Allah alqawlu thani magana ta biyu sun kace annahu la waqfa huna ba a tsayawa bal tusalu bima ba'daha sai a hada ta wannan kalimar ko jumlar da abin da zai biyo bayanta wa wajhul qawli al-awwal dalilin fadar magana ta farko cewa ana wakafi kenan annal jara wal majrur shi aljar harafi na jar wato aljar wal majrur harafi shine aljaru al majrur kuma shine al ism kenan fi qawlihi ala basiratin muta'alliqun bima ba'dahu sun kace yana da alaka da abin da ya biyo bayan shi wa huwa shine ana wa man ittaba'ani an gane ko ana wa man ittaba'ani sun ka ce wa ƙaunihi da faɗar Allah subhanahu ta'ala ana wa manita ba'ani fi mawdi'i raf'in bil ibtida wa khabaruhu ala basira kenan qul hadhihi sabili ad'u ila Allah suka ce da nan ta tsaya kenan ala basiratin ana wa manita ba'ani asalin magana ana wa manita ba'ani ala basira sun ka ce wal ma'ana in mun ka ɗauki wannan ma'ana kenan in muka ɗauki wannan na waƙafi muka yi wannan i'rabi kenan zai bada ma'anar annallaha ya amuru nabiyahu alaihi salatu wassalam Allah yana umurta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an ya kula linnas ya ce ma mutane anna sabili hanyata wa manhaji da kuma uslubi na an gane ko huwa da'watu ila Allah ta'ala shine kira zuwa ga abauta ma Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ba tare da an sirkaya ba ko an hada da wani abu wanta hatil jumla sai jumla ta ƙare sun bayyana sannan ya bayyana annahu wa atba'ahu cewa shi da magoya bayansa ala basiratin su a cikin akan basira suke fi min amrihim na daga al'amarin su fi dinihim a cikin addinin su ba wai haka suke tsaya kawai ba sagaga ba kai ba digi inji malam bahaushe an gane ko eh ko ko abinda kana suke cewa da molonka wa qala bi hadha alqawl wadanda sun ka fada akwai su akhfash malami ne na lugha akhfash sa'id wa abu hatim as-sijistani wa nafi' was-sajawandi to almuhimmu shi kuma alqawl athani anna al-jar wal majrur fi qawlihi ala basira muta'alliqun bima qablahu su ko sun ka ce a'a ba yana da alaka da abinda ya biyo bayan shi a'a yana da alaka da abinda ya gabace shi su ko waɗanda sun ce ba a tsayawa kenan wa huwa ad'u ila Allah shine ad'u ila Allah wa ana tawkidun lil mudmar sun ce shi damiri na ana ba mubtada bane an gane ko yana matsayin ta'akidi ne fil mudmar na damiri ad'u domin ad'u ana shine zaka kaddara ad'u fi'lun mudari'un ne an gane ko fa'iluhu damirun mustatirun taqdiruhu ana an gane ko yawwa wal ma'ana in mun ka ɗauki wannan zai bada ma'ana anna Allah ya amuru nabiyahu alaihi salatu wassalam Allah yana umurta annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an ya kula lin nasi yace mu mutane anna sabili cewa hanya ta wa manhaji da kuma uslubi na salon da'awata ad-da'watu ila Allah kira zuwa ga Allah ala basiratin ina da'awa ne akan basira wa ilmin da ilimi la ala jahlin ba akan jahilci nake yi ba wa aman da makamta ba wai irin wanda makamta ta ido ba makamta ta rashin sanin inda za a wa man ittaba'ani da wanda ya bi ni shi ma haka fa kadhalika sabiluhu haka ne hanyar sa wa manhajuhu da kuma tafarkin sa da uslubin sa ad-da'watu ila Allah kira zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ala basira akan basira sannan ya kawo malaman da suka faɗi irin wannan ya ce wa ƙala bi hadal qaul ibn jarir at-tabari wal qurtubi wa ibn taymiya wa ibn kathir wa ibn juzay al-kalbi wa sa'di rahmatullahi alaihim wa rahimallahu jami'al muslimin kenan su a wajensu shi ala basiratin yana da alaka ne da ad'u asalin shi ad'u ala basiratin ana wa man ittaba'ani ba sai ko mun fahimta ba shi ko wanta a qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani ana ala basiratin wato ana wa man ittaba'ani ala basira haka ne da kai kenan sai ana shi kuma ba matsayin ta'kidi bai kuma matsayin mubtada to ya ce to asarul waqf wal ibtida ala al aqida ala al qawl al awwal fihi amrani in mun ka dauki cewa za a tsaya kinan nan akwai abubuwa guda biyu bayan shine bayani anna manhajan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam tafarkin manzo sallallahu alaihi wasallam ko uslubin sa wa tariqatahu da hanyar da ya dauka ad-da'watu ila Allah shine da awa zuwa ga Allah fi kafati ahwalihi a dukkan halayen da ya kasance wa hadha huwa da'bul anbiya wannan kuma shine da'abu al'ada kenan ko ɗabi'a wa hiya wazifatuhum fi dunya ai shine aikin annabawa dan haka duk yadda kaga ana ɗaukar da'awa ba ta da muhimmanci kai kai hattara don saboda aikin annabawa ne shi ko aikin annabawa ba wani aiki a duniya wanda ya kai shi فلذلك ظل النبي صلى الله عليه وسلم داعيا الى الله من ذا الله صلى الله عليه وسلم bai gushi ba yana da'awa shine dhalla ya bai gushi ba yana da'awa منذ بعثته tun lokacin da Allah ya masa wahayi hatta akhir ramaqin fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam har zuwa lumfashinsa na ƙarshe an gane ko asalin arramku shine kimci na ido to kina har zuwa kimci na ƙarshe amma dai ana iya cewa har ƙarshen lumfashi to kina wannan shine abin da ayat ta karantar da mu an gane ko yawwa sannan kuma asani na biyu bayanu annan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta nuna kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam واتباعه او اتباعه da magoya bayansa hum ahlul basira su ma'abuta basira ne fi jami'i umuri dinihim an gane ko a dukkan al'amuran su kenan wannan ta nuna na farko hanyar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana kira ne zuwa ga Allah abu na biyu ta nuna shi da mutane suna akan basira in mun ka dauki wa alal wa amma alal qawli thani in mun ka dauki na biyu fa fihi bayan to abinda zai bamu ma'ana akwai bayanin anna manhajin nabi sallallahu alaihi wasallam manhajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa atba'ahu da mugoya bayan sa fi da'awati a cikin sha'anin da'awa huwa da'watu ila Allah shine kira zuwa ga Allah ala basiratin akan basira wa yaqinin da yaqini wa burhanin da hujja fahum yad'una ila Allah su suna kira ne zuwa ga Allah wa hum ya'lamuna haqiqata ma yad'una ilayhi sun san abinda suke kira zuwa gare shi an gane ko shine abinda zamu fahimta kenan sai ya zaman to dai in mun dauki za a yi waqafi ma'ana biyu zai bamu ad'u ila Allah manhajin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine su kira zuwa ga Allah kuma ala basiratin ana wa tabani su suna kan basira a cikin al'amuransu an gane ko shi ko kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana tabani yana bada ma'ana ɗaya ne kenan ma'ana su suna kira zuwa ga Allah amma akan basira an gane ko yawwa yadda zamu fahimta to yace wajen tarjihi alqaulani fil aya fihi ma quwwa ko wace magana tana da ƙarfi wa fi ma'anahuma taqarub kuma akwai kusanci a cikin ma'anarsu wa hadha min ikhtilafi at-tanawwu' gashi ya hito shine daga cikin ikhtilafu at-tanawwu' wanda maganganun malamai za su saba amma babu wata ta cikaro da juna sai a dubi to wacce ce za a sawa gaba wacce ce za a sa baya ina fata an fahimce ni to wannan yana da kyau kwarai daga cikin mu fahimci wannan kafin mu je aya ta gaba akwai waɗansu bayanai da ya kamata mu dan gabatar a ƙarƙashin wannan aya duk da yake a gurguje na da yace qul hadhihi sabili ad'u ila Allah a garin maradi mun taɓa yin muhadara akan wannan ayar ko ba haka ba yawwa da yake da awa yanzu har takhassusi akai har ayi doctora ma har mutum zan professor al muhimmu qul da Allah ce qul ai duk qur'ani ma ai qulna ko ba karan bane to amma saboda muhimmancin wani abu da za a cewa sai a ce qul amma ai tun daga alhamdu har zuwa kula a'udhu bi rabbin nasi ai kulna duk sakon Allah na wanda anka ce aisan shi yasa kaka ce me yasa aka kawo kulwan wuri hadhihi sabili ad'u ila Allah bai ce hadha sabili ba kuma babu ta'u saboda sabil yuzakkar wa yuannas an gane ko kaga nan hadhihi sabili bai ce hadha sabili ba amma a cikin a'raf sai ce mi wa in yaro sabilar rushdi la yattakhiduhu sabila wa in yaro sabilal ghayyi yattakhiduhu sabila bai ce yattakhiduha ba sannan ad'u ila Allah fi'li ne mudari'i asalin shi ad'u ne hasala fihi wato al-i'lal wan naql an dauko ad'u wa abin da ya kamata ai madamma sai an ka dauke shi an ka kawo shi ga ainu ad'u ina kira fi'li ne mudari'i a balaga yufidu at-tajaddud wa takrar ita da'awa ba a yin da karantarwa ta addini da da'awa ba a yin resigning aramba ba a yin demissione tunda Allah na aka yi ba sannan kuma ba a retire retreat a'a kai fatan kana yi sai ka mutu shi yasa kafi ili mudari'i ila Allah zuwa ga Allah duk abin da zaka kira mutane zuwa gare shi in ba addinin Allah bane da tauhidi to shikenan kai banda ina fata mun ce ni don haka wannan tana nuna duk wata manufa ta duniya a cire ta ba sani ko mun fahimta ba ala basiratin ana wa man ittaba'ani wannan kuma ya nuna in za a yin da'awa a yi ta akan basira kenan wanda bai da ilimi ya je nemi ilimi kuma ya an ce ka je ka nemi ilimi ba shine duk zaka kewaye sanin komai na addini ba haka ake nufi ba a ka samu ilimi gwargwado wanda zai baka damar ka isar da sakon Allah kuma kakka yi magana ga abin da baka sani ba eh in ma baka sani baka ce baka sani ba kuma baka dama ka yi bincike ko ko a tambayi malamai a tambayi ɗaliban ilimi tunda ilimi Allah ya rarraba shi to sannan goma ne taba'ani ya nuna cewa waɗanda sun kabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ba akan basira suke ina fata an fahimta to wannan tana yawa mu abin nan abin nan sannan kuma a cikin ilimin balaga sun kace in kaga an ce mutum ala dama ala ana amfani da ita an gane ko kishiyar fice ta fuskar ba da ma'ana duk inda abu yake ana yin shi ne akan ilmi an gane ko akan basira akan tauhidi akan yaqini sai kaga an kawo ala sai Allah ce ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun ko ba ka nan bane yawwa to in kaga ala tana nuna mutum kamar sun kace kamar an sifanta mai wanda yake saman doki ne an gane ko yana kan doki yana ganin abin da yake yi kinan ba ba ba ba ba cikin fagamni ya yake ba muna ganewa ko yawwa shi kuma fi tana nuhin an hada cikin rami kenan dama da kaji fi da an hada cikin abin ga sai saka ya ce Allah ya ce ulaika fi dhalalin mubin mun gane ko wallahu ta'ala a'lam yawwa arama dole na wasu lokacin irin waɗannan abubuwa dan tsakaro su saboda fa'ida su da amfanin su ayar da za mu tashi ta gaba a kanta sai aya wato ta tara kenan a cikin suratul hijr a shafi na 225 a cikin littafin alwaqf wal ibtida fil qur'an wa atharuhu fi taqriri masaili al-aqida ina fata an fahimce ni wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu lahafizun ko ba haka nan bane malam yace ikhtalafa al-ulama fi al-waqf ala qawlihi adh-dhikr malamai sun yi sabani wajen tsayawa akan kalma ta adh-dhikr wa wasluha bima ba'daha da sadar da ita da abin da yake zuwa bayanta ala qawlaini akan magana biyu alƙaunul awwalu magana ta farko annal waqfa kafin kina waqafi ne kafi cikakke ko wanda ya isa isasshe ala qaulihi azzikr alqaulu thani magana ta biyu sun kace kai annahu la waqfa huna ba a tsayawa bal tusalul aya hatta nihayatiha sai an sadar da aya har zuwa karshen ta to menene dalili wa wajhul qawlil awwal dalili ya an ce wajhu da larabci ya dauka fuska ko eh amma nan ba huska ake nufi ba dalili ake nufi dalilin da ya sa wadanda sun ka faɗi magana ta farko sun ka ce ana tsayawa a yi waƙafi awwalan annal wawa fi qawlihi wa inna isti'nafiyya wa laysat asifa sun ka ce wawan nan isti'nafiyya ce ma'ana wata sabuwar magana ce an gane ko la wa laysat asifa ba ta atafi ta ba saniyan nabiyu anna ad-damira shi damiri fi qawlihi nafadar Allah subhanahu wa ta'ala lahu raji'un ila ghairi mazkurin za a dawar da shi zuwa ga abin da ba a ambata ba an gane ko wa huwa rasulu sallallahu alaihi wasallam suna nufin manzo sallallahu alaihi wasallam ma'ana ba ambace shi ba kafin zuwan damirin shi da abinda ake nufi ba wai ba ambace shi cikin qur'ani ba gaba dai wa wajhuhu fuskar sa ma'ana anna allah subhana allah tsarkakakken sarki wa ta'ala kuma da yake ya daukaka madaukakin sarki lamma zakara al-inzal lokacin da ambaci saukarwa wal munazzalu da abinda an ka saukar dalla zalika alal munazzalu alaihi a wannan ya nuna kira ko da an ka saukar mishi tunda tare suke wa huwa muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fa hasuna sai ya kyautatu wato sarful kinayati a juyar da kinaya in an ce kinaya nan damiri ake nufi domin asalin kinaya na nufi abinda a koyi a juyar da damiri ilaihi zuwa gare shi likaunihi auran amran ma'luman domin al'amari ne sananne tunda an faɗi an sabkar kenan dole na sai an samu wa aka saukar ma an gane ko me aka saukar mishi a wani lokaci ne a ina ne aka saukar mishi ko ba haka nan bane ta wace hanya kaifiya kuma don me an ka saukar da shi kaga maudu'i ya kari kama fi qaulihi ta'ala kama yadda Allah ce inna anzalnahu fi lailatul qadr an gane ko kenan wal ma'ana anna Allah subhanahu wa ta'ala wa'ada nabiyahu sallallahu sallallahu alaihi wasallam bihibbihi Allah ya ma alƙawalin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai tsare shi min man aradahu bi su'in daga waɗanda suka neme shi da mummunan wani abu min a'da'ihi daga makiyansa kama qala ta'ala kamar yadda Allah ce wallahu ya'simuka minan nas ina fata an fahimci ni ba dalla wallahu ya'simuka minan nas Allah zai tsare ka kuma fi'ili mudari'i ne yufidu tajaddud wa takrar an gane ko annasu kuma nan amni sai sai dai zaman to nan ko zaman to amun makhsus ko amun urida bihi al-khusus annasu al-ramma ya shafi dukkan mutane tun daga annabi adamu har zuwa mutane na ƙarshe to amma kuma ai ba su akan hiba gaba sai ka ce amul urida bil khusus mutanen da azamani ko amul makhsusun bi man kana fi waqtihi sallallahu alaihi wasallam ko fi zamanihi to su kuma sun kace wa wajhul qawli thani dalilin fadar magana ta biyu annal wawa fi qawlihi wa inna atifa su ko sun kace atifa ce ta atafita waɗanda sun kace ba a tsayawa gamewa za a yi kenan su su ce ana cewa ba inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu lahafizun suka ce haka za a karanta su ko da sun ce a'a wawul atfa ce kadewa za a yi إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون كينان سنك تي الواو عاطفة شيني دليل سنفركو ثانيا النبي أن الضمير في قوله له راجع إلى أقرب مذكور tun da galibi ka'idan nahau dabiri shi na koma zuwa ga akrabi mazkur sai an samu dalilan da sun ka nuna baya koma zuwa gare shi wa huwa dhikr wal muradu bi dhikr al qur'an bi ittifaq al mufassirin to in mun ɗauki wannan wal ma'ana anna Allah kama annahu anzala alquran kama yadda ya saukar da alqurani faqad takaffala bi hifdhihi Allah ya dauki nauyin shi zai tsare alqurani min at-tahrif daga a caccanza shi wa tabdili ko a musanya wata aya da wata was ziyadati ko a ƙara wani abu wan nuqsan ko a rage kama qala ta'ala wa innahu lakitabun aziz la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid kuma kana bane eh banna ba ta zama qur'ani min bayni yadayhi ko ta gaba wala min khalfihi ko ta baya to kaga wani wanda bai jin lafiya ce a to ta dama da ta hagu da ta kasar ta sama sakar shi a baka san usul billah ran ce min bayni yadayhi min khalfihi ana nufin ko ta ina ba zai zo mai ba mun gane wannan ko yawwa to anan asarul waqf wal ibtida ala al aqida tasirin yanzu waqf wal ibtida akan aqida in mun ka dauki magana ta farko kenan tana nuna dalili ne annal mau'uda bil hifz min Allah ta'ala hu rasul sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine za a tsaro mahfudun bi hifzillah yana abin tsarewa da tsarewa Allah min kai da a'da'ihi daga makircin makiyansa wa abin nan wa min makrihim daga makircin su ko ba haka ba ko kulle kullen su ko sherin su ko dubarun su eh ko kumbiya kumbiyar su eh duk kana iya hasarawa ka huta shi yasa Allah ce wallahu ya'simuka minan nas to kaga wannan kuma malamai sun yi sabani in ka diba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shin kashe shi aka yi shahada ko ko dai mutuwa yi kaga waɗansu suna tafiya cewa Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin shi ya dauki cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shahada yi saboda wannan guba da aka sami shi ko ba ka dan bane wanda yace hal ja'altum fi shat fi hadhihi shati summan qalu na'am ya ce me yasa abin ga fama hamalakum ala zalika qalu aradna in kunta kadiban nastarih minka yahudawa kenan ta ce in makaici kake in ka cika mutu mun huta wa in kunta nabiyyan lam yadurraka in ko annabi kake ba zai cuta maka ba imam al-bukhari ya fitar da shi a kitabul jizya wal muwada'a idza ghadara al-mushrikuuna bil muslimina hal yu'fa anhum an gane ko yawwa to wannan kenan in ka diba hadisi na 3169 to suka ce dalili kuma lokacin da mutuwa ta zo mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ta cewa yana jin birbishin wannan abin nan wannan guba a cikin jikinsa kenan tasirin shi ne ya kashe shi fa jama'a Allahu lahu inji Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin baina ar-risalati wash-shahada to wannan kuma ba shi ke nuna ba dan an ce Allah zai tsare shi babu wani abin da zai same shi ba a'a ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ya nuna mummuna zai same shi tana yayin rashin lafiya tana yiwa a yi mishi wani abu amma abinda ake nufi ba za su mai tasiri wasu hana shi isar da sakon Allah duk yadda an ka tankada an ka rairaya ko ana ruwa ko ana iska sakon Allah sai ya isa to tunda sakon Allah ya isa dan ya mutu ai kenan ba sani ko fahimta ba kariyar da ake nufi kenan kaka ce Uhud an yi mishi rotsi to ya anka kuma Allah ce zai tsare shi a ba tsare shi ta fuskar ba wani wanda isa ya canza wahayin shi kuma ba wanda isa ya tasiri game da sakon da yake isarwa shi da abin da ake rufi an gane ko yawwa to wannan kenan wa amma ala alqawli thani amma in mun ka dauki magana ta biyu fatakunu al-ayatu dalilan ala takaffulillahi subhanahu wa ta'ala bi hifdhi kitabihi tana nuna Allah ya dauki alƙawlin zai tsare alqur'anin sa min at-tahrifi daga canzawa wa taghyiri da kuma a yi mishi kwaskwarima wa ziyadati da ƙari wani kusani da tawayewa an gane ko inna alaina jam'ahu wa qur'ana wa alayhi fil aya raddu sarihun ala man za'ama tahrif alquran min ar-rafida wa ghayrihim kaga aya wannan aya ta nuna cewa waɗanda suka nuna alqur'ani bai cika ba kamar rafida in shi'a kenan da suke da riwayoyi har da littafi fasl al-khitab fi takfi tahrifi kalami rabbil arbab wajen riwaya dubu biyu da ɗari biyu da wani abu wanda suke nuna ƙur'anin da aga hannunmu ba shine cikakke ba shina can akwai musaf fatima sai mahadi ya zo zai bayyana da shi fi akhirin zaman na fata an fahimta ko sun karyatar da wannan aqida suna da littattafan su cikin alkafi na na kulaini da sauran riwayoyi su suna nan da haka wannan abu su daina boye shi kuma waɗansu bu sani bane shi yasa sai a yaudare su ba a gaya musu irin wannan saboda ana ganin kamar sirri ne Allah kai mu tsari to wa min hifdil qur'an al-karim yana daga cikin tsare al-qur'ani hifdus sunna tsare sunna kaga kenan wannan shi ma ya tabo kenan yan qur'aniyuna li'annaha tubayyinu al-qur'an tana bayyana al-qur'ani wa tufassiruhu kuma tana fassara shi kama qala ta'ala wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim tunda in habba a tsare sunna ba to kenan za a yi a gane fassara al-qur'ani kaga ba zai yiwa ba muna fata an fahimci ni larabci kadai ba zai isa ba wanda yan qur'ani suke lubewa bayan shi shi za ga suna kokarin karatun nahwu da sarfu da balaga dan saboda su kware ma larabci ce ai inda anzalnahu qur'anan arabiyya an kace su hujja su kenan to duk da haka akwai abubuwan da kuma sai ka iske tafsilin su babu cikin alqur'ani an gane ko ba a fayyace su ba sai su yi ta takhabbuti su ma su yi ta sabani wani ya ce sallah raka a guda za a yi wani ya ce a'a gabas ɗaya za a diba wani ya ce a'a eh, salloli waɗanda an ka haɗi su a zuhur ɗaya da waɗanda sun ka zo sauran kuma bai gane su ba bai wani ya ce ma eh, sallah kuma irin tamu zai yi amma ya ce ja'il mala'ikatu rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba ya maida fikafikan mala'iku su ne a raka'o'in sallah wani ya ce a'a wa aqimu wa aqimuna shine ad- adadi guda goma sha bakwai bayan ya mance akwai wa aqimna salata ina fata an fahimce ni ko wa aqimis salata da sauransu duk dai abin sai zamanto takhabbut wani ma yace kai yin sallah ma a bari a daina yin shi ya dauki ran aqida yan batiniya da yan haqiqa na ghulatu sufiya yace ibada in ka gane qur'ani ka barta wa abud rabbaka hatta ya'ti kal yaqin wasu fasara yaqini wai shine wani mataki da zaka yi na sanin Allah wasu kuma su fasara a'a in ka gane qur'ani shine yaqinin don haka ba a bukata ga kuma qur'ani na cewa yaqini kin abin da kin shi shine mutuwa wa abud rabbaka hatta ya'ti kal yaqin ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين أغني haka irin waɗannan abubuwa Allah da ya kyauta to kenan yana daga cikin tsare alqur'ani shine mi tsare sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam adalla to da yazo wajen tarjihi dai tsakankanin maganganun yace alladhi yadhhar wal ilmu inda Allah ta'ala anna al qawl athani fil aya huwa as-sawab kinan magana ta biyu ta cewa zamiri na kuma zo ga alqur'ani shine daidai yace al awwalu annahu huwa al mutabadil ila dhihn shine wanda yake gaugawa zuwa a cikin kwakwalwa wa huwa adh-dhahiru min siyaq al aya kuma shine zahirin siyakin aya athani annahu mabniyun ala al asli an gina shi akan asli fi awdi ad-dama'ir wajen dawo ad-damiri wa huwa awdu ad-damiri ila aqrabi mafkuh damiri galibi a larabci fil asli na kuma zuwa ga mafi kusa kuma azzikru shine mafi kusa an gane ko sannan kuma dalili kuma wani lokaci ba a son rarraba dama'ir tafkiku dama'ir in dai damiri yana iya tafiya kamar yadda muka faɗa wajen idh qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru kaga in dama'ir kin duk sun koma zuwa ga annabi Isa kaga siyakin duk abu guda ne amma an ka ɗauki wa ja'ilul ladina taba'uka fawqa alladina kafaru ila yawmil qiyama zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam an yi tafkikun dama'ir to fil ghalib suna ɗauka al aslu ba a rarraba dama'ir sai in an samu dalilin da zai sawar a caccanza su magana ta uku annal ulama hakamu alal qawl al awwal bis shudud wa du'f kidan waɗansu malamai sun ce wancan al qawl al awwal wanda ake tsayawa kuma a ce al wawu istinafiya wa inna lahu ya kuma zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun kace shadina الرابع أنه قول jamahiru ahlil ilm min al-mufassirina wa ghairuhum kama sabaka kuma mafi yawancin malaman tafsiri sun tafi cewa alwawu wawul asli ce kuma wa inna lahu yana koma zuwa ga wa yana komawa zuwa ga alqur'ani mai girma to yace kuma annal a'im dalili na biyar annal a'immata malamai tataba'u sun bi juna ala istidlal bi hadhihi al-aya suna kafa hujja da wannan aya ala takaffulillahi bi hifdhil qur'an cewa tana nuna Allah ya tsare alqur'ani فإذا سقط الاستدلال بهذه الآية إذا كان وتكف حجة دوانا آية يسرية يخوائي babu shi kenan ala takaffulillahi bi hifdhi kitabihi an gane ko akan ayat da za ta nuna Allah shi ke tsare littafin sa kana fi dalika fathi babil lita'ina fil qur'an wannan zai zamanto an bude kofa ga masu suka game da alqur'ani min ar-rafida na yan shi'a wa gairihim da wadansu khususan kenan musamman wa anna hadhihi al-aya asrahu dalilin fil mas'ala ta yi fitowa fili a cikin wannan mas'ala an gane ko yawa ga shi nan ya kawo littafin wa qad zakara sahibu kitabi fasl al khitab fi ithbat tahrifi kalam rabb al arbab min al i'tiradat ala hadhihi al aya ma'anaha anna ad-damir fi hal an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa laysa lil qur'an kidan su ma sun bi wannan amma wannan ba ni mu ga magana ta biyar ina ganin ba ta da wani tasiri saboda abu na farko wa innahu lakitabun aziz la ya'tihi al-batil min bayni yadihi wala min khalfihi duk da yake na cewa asrahu aya kiran ba ita kadai bace take nuna Allah ya tsare alqur'ani kuma ai Allah ya ce qul in ijtama'at al-insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha al-qur'an la ya'tuna bi mithlihi ko ba karan bane don haka akwai ayoyi sai dai muna iya cewa wagga huwal mutabadir amma wannan kuma su isu yan shi'a ko da wagga aya ko ba da wagga aya ba tunda suna da aqidun su wannan wannan ba zai sawar su ja da baya ba sai dai wanda Allah ya ma rabu na dawowa ban sani ko mun fahimta ba wani lokacin zaka iske duk da yake ya ta kawo hujjoji amma dai ga hujja ni ina ganin ba ta isa ta gamsar da in shi'a ba Allah kai muni tsari to kamar yadda mun ka saba a al'adar mu Allah ya ce shi zai tsare alqur'ani kuma sai a ce akwai hafizin qur'ani wani hafizin alqur'ani na misali to ya za mu yi dashi shi na tsare qur'ani ko ko Allah na tsare qur'ani in an ce hafizin qur'ani Allah ya dauki zai tsare alqur'ani amma zai sanya asbab da Allah ya sanya asbab su hafizan qur'ani ai musu isa su alqur'ani ba sai da wa sai da izinin Allah Allah ya tsare qur'ani ta fuskar karatu kuma Allah ya tsare alqur'ani ta fuskar rubutu ba ka iya rubuta wani abu wani harafi ka kyara shi ko ka canza shi sai face sai sai Allah ya tona asiri an gane ko kuma wani na iya cewa to ai ana yin tafsiri wanda ba na gaskiya ba misali ka iske waɗansu suna fassar alkur'ani ba daidai ba ko baka ba sai ya ce a'a duk da haka ai su ci da ba sai Allah ya kawo wanda zai bayyana abin nan nasu ko baka da bane eh sai ka iske duk yadda an kasa son rai sai Allah ya kama malamai wanda za su yi bayani su ce a'a wannan abin ba haka yake ba su kafa kuma hujja da ayoyin alkur'ani da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ma sunnar da an ka ce za a tsare ta ai ma'ana cikin tsare qur'ani take an gane ko duk yadda wani mutum ya zo ya kirkiro hadisai na ƙarya ya kawo da an yi bincike za a gano na hadisan sun inganta ko musu inganta ba masani ko mun fahimta ba yawwa to a nan kamar yadda mun ka saba bari mu yi dan yi kokari mu dan fitar da waɗansu al-istinbata al-balaghiya a gurguje wato akwai abin da ake cewa al-mu'akkidat abubuwan da suke karfafa magana to a nan na farko damiru ta'zim marmakon Allah ya ce inni sai ce inna uslubu ta'zim ka ganin girmamawa sannan sai ya bude da inna nawa kenan yanzu muka samu arma eh biyu kenan ga inna bai ce ana ba sannan kuma sai ce inna ya kawo damirul aljam'a alladhi yadullu ala ta'zim huna nawa muka samu biyu sai ya ce nahnu kaga damirul fasl na ya kawo ai yana iya cewa inna nazzalna dhikra amma sai ce inna nahnu takidi da arama nawa kenan uku to kuma bai ce ana ba nawa kenan to madalla sannan kuma inna nahnu jumla ce ismiya jumla ismiya tufidu mi athbut tabbata abu nan ma na nawa ne kenan yanzu biyar nazzalna dhikra sannan yace wa inna kaga nan inna ita ma ta taukidi ta nunu litta'zim nawa kenan biyu bakwai kenan to aljumla ismiya kuma takwas yace lahu ya kamata ya ce wa inna hafizuna lahu sai kaddama shi li ta'kidil inaya kaga nan anan wa kamar yi aka mata magana wani abu taqdimu ma haqquhu at-ta'khir menene yufidu al-hasr ko ba karan bane to bari ku ce wa inna hafizun lahu mu za mu tsare qur'ani kaga wannan yanzu ba qur'ani dai za mu tsare ba sai ce wa inna lahu lahafizun kamar ya ce shi kadai za mu tsare to kaga kuma nan ba yana nufin hasar dan Allah ba qur'ani dai bai tsarewa ba a'a shi Allah shi ke tsare da komai ina fata an fahimce ni afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat inna Allah yumsiku as-samawati wal arda an tazula ko ba haka nan bane Allah shi ke tsare da komai to amma me yasa yayi taklima wa ta'khir nan yufidul inaya shadida ya nuna maka irin tsaro na musamman wanda za a yi mishi to babu wani wanda zai iya samun irin wannan tsaro sai ce wa inna lahu lahafizuna ala ramma ga kuma lamun tazo nawa kenan yana iya cewa wa inna lahu hafizuna sai ya ce lahafizuna tara kenan ko to kuma hafizuna kaga na farko bai ce hafizun ba alwawu wan nun nan alamatul jam'i na amma da litta'zim nawa kenan aramma goma to bayan wannan kuma aramma ya kamata mu ƙara bari mu ƙara saboda daɗi eh sai kawo dibo jumla ismiya ta farko jumla ce ismiya amma khabarkinta fi'ilina nazzalna amma jumla ta biyu intabe ismiya ce wa inna hafizuna lahu sai kawo jumla ismiya mubtadakinta ismun ne kuma khabarkinta ismun ne don a ƙara takidu subut nawa kenan sha ɗai mu ƙara in kunce mu ƙara mu ƙara in kunce mu bari mu bari eh to ai ba a kai wuturi ba ba a kai wuturi ba a ramma bari a kai wuturi sai a tsaya eh bari a kai wuturi a ramma tun da Allah yana son wuturi ko eh wuturi a wuturi da ake wai wai wai wai to tun da an kai wuturin nan yalla bari a bari haka nan tun da wuturi eh e wuturi da muke sha dai wai wai wai wai wai wai wai to bana dan sa gyara eh ana san shi gyara arama sai yace nazzalna aina e kawo anzalna kaga da anzala da nazzala ko ga hudi aramoni ne ya ƙarfi yawa nazzala sai ya kawo sigatu wato abin da kamar ta fa'ala wadda tana nuna abin nan ha akwai ƙarfi a ramba ba sani ko mun fahimta ba yawa to wannan kenan to kaga al-asalibul balaghiya eh sha biyu an kai ko a wancan ayan ce gyara na eh dan gyara ne mm aran ba to wannan dai a takaicen takaitawa kamar in kana son a kai su wutiri ana iya kai su wutiri ta fuskar dukkan jumlolin guda biyu ismiya ne an gane ko tunda jumla biyu ismiya ba ɗaya suke da jumla guda ismiya ba guda fi'iliya aran ba eh mu kai su sha uku eh amma ga wanda ya yarda fa wanda bai su kuma shi ta da ya riki abin da ya riki ba ba wajibi na ba ka san wani gidan ɗaya ka ne a hudi ya ce ha ba haka nan ba ba mu ce dole sai ka karba ba eh asalib ne balaghiya kuma istinbatat ne balaghiya akwai istinbatat kuma aqadiyya akwai tarbawiyya cikin qur'ani shi yasa shinqiti ina tafsirin alqur'ani a masallacin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya san mutane suke zuwa daban-daban ne ilimin su kuma daban-daban ne ko ba haka ba akwai fannin da ma an ka shiga wani komai baka sani cikin shi ba sai yace nahnu ayyuhal ikhwa hina ma nufassiru al-aya yace natatarraqu ilaiha min jami'i jawanibiha ma'ana ta ko ina muna dan kwankwasawa ko wani fanni yace likay yantafi a kullum bi hasbihi saboda kowane da ya zo ya dan samu nashi rabu yace li annal qur'ana aslul ulum domin shi qur'ani shine asalin kowane ilimi yace wala hu fi kulli fannin bayan shi qur'ani cikin kowane fanni yana nashi bayani insha Allah ta'ala to kiran wannan aya ta kai karshe wallahu ta'ala a'lam ayan mu ta gaba wanda zamu tashi akan ta wato cikin suratul isra'i take wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا tunan muna da wato ƙira'o'i daban-daban da ake karanta wannan wajen ƙul subhana rabbi ina fata an fahimce ni yawwa idan muka duba ƙul subhana rabbi ibn kathir al-makki al-khari da ibn amir an gane ko al-madani sun karanta ƙala subhana rabbi kenan nan kamar labari ne Allah yake bayarwa manzonsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ƙala ya faɗa subhana rabbi hal kuntu illa basharar rasula ko ba haka bane sun ka cikin labari ne ake bayarwa manzo sallallahu alaihi wasallam ya tsarkake Allah an gane ko kan Allah cewa abinda sun karima kamar suna ganin Allah ya kasa ba zai iya ba ko kuma mamaki ne yake yi daga tsananin kafircin su fartsai kufrihim kenan da kuma iktirahatihim da munanan ababin da suke cewa a kawo ma'ana iktirahin su suna kamar kalubalantar ubangiji na Allah kai mu tsari to kenan anan sai malamai sun kace in mun dauki qira'a ta ibnu kathir an gane ko da ibn amir na alwaqf wal ibtida zai yi tasiri game da wato ilmul qira'at an gane ko to kenan ala sighatil amri qul subhana rabbi sai da manto wato waqf tam ne ina fata an fahimce ni li'anna ma ba'dahu isti'nafun umira amrun min Allah عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم بأن يقول ذلك kenan kamar nan magana kafirai ta an ka faɗa ana ba da labarin abinda sun ka faɗa ƙarshe da sun ka ce hatta tu nazila alaina kitaban na qara'u ai sun ƙara bayanin su ko sai an ka ce ga abinda za ka gaya musu qul subhana rabbi mun gane ko sai zaman tunan kenan waqfu tamu ne a qira'a ta qul amma in mun ka ɗauki qira'a ta qala alal khabar kenan wasu ka ce yakhtalifu bayna tam wal kafi waɗansu suka ce to kenan in muka ɗauki ƙira'a ta ƙala an gane ko wanda ƙira'a ce ta ibnu kasir da ibnu amir to kitaban na ƙara'u kafin kenan matsayin kafi shiki li'anna ma ba'dahu khabarun anir rasul sallallahu alaihi wasallam domin labari ake bayarwa to sai zaman to mi sai ya zaman to nan kafi ne ba tam ba domin tam an karewa ga magana an shiga amma qala sai zaman to kafi menene bambancin tam da kafi shi kafi yana nuna kamar salo guda ne suna da abin da zai hada su ta fuskar ma'ana ba a canza uslubi ba kaga can wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana ko tufajjira lana min al-ardi yanbu'a a wata qira'a kaga qalu sun ce qala ya ce duka khabar da khabar ne amma qalu sun ce qul kace kaga magana ta canza kaga wannan waqfu wal ibtida ya samu sabani saboda bi saboda ilmu al-qira'at kenan da in ka tsaya hatta tunazzila alaina kitaban naqra'u a qira'a ta qul ya zamanto waqf tam in kuma qira'a ce ta qala sai zamanto kafi ban sani ko mun fahimta ba wallahu ta'ala a'lam to waqafin mu ko in ce ayat da zamu zo akan ta ta gaba wannan bayanin yana cikin al-waqf wal ibtida wa silatuhuma bil ma'na na ustad dr abdul karim ibrahim awad a safha ta 346 ayat da zamu je akan ta ta gaba cikin suratu maryam ne shi ba har yanzu tasirin waqful ibtida da alakarsa da ilmul qira'at a abin nan suratu maryam aya ta 34 a shafi na 347 cikin al-waqful ibtida wasilatuhuma bil ma'na wajen fatar Allah subhanahu wa ta'ala zalika isa ibn maryama qawl al-haqq alladhi fihi yamtarun ko ba haka nan bane muna da qira'o'i daban-daban akwai qawl al-haqq alladhi fihi yamtarun akwai kuma ƙaulul haƙƙin lazi fihi yamtaruna to kaga da ƙaulu da ƙaula ta farko dai wasali dai ya bambanta irabi ya bambanta kuma ƙira'atkin sun bambanta ko ba haka ba sannan kuma kenan wannan zai yi tasiri a cikin alwakfu wal ibtida to idan muka duba zalika isa ibn maryama qawl al-haqqi alladhi fihi yamtarun an gane ko yawwa akwai kuma qaulul haqqi alladhi fihi yamtarun madalla imamu ibnu amir ad-dimashqi da kuma imamu asim al-kufi da imamu yaqub al-madani sun karanta qaulul haqqi alladhi fihi yamtarun qawlal haqqil ladhi fihi yamtaru sauran qurra guda bakwai su kuma cikin qurra'ul ashra daga qira'atul ashra al mutawatira su ko sun karanta abin nan qawlul haqqil ladhi fihi yamtarun bid dam to to yanzu ya magana take yace to idan muka duba fal waqfu ala kalimati maryam fi qawlihi dhalika isa ibn maryam kafin liman qara'a qawla bin nasbi ga wanda ya karanta da nasu baki nan qaulal haqqi alladhi fihi yamtarun ga wanda sun ka karanta da fatha wanda mun fade su ko ba haka dan bane mun ka ce imamu ibnu amir da asim da yaqub to a irin wannan qira'a ce in ka tsaya zalika isa ibn maryam sai da to waqf ne kafi in an ce kafi kenan yana da alaka da abin da zai biyo baya yace domin ala anna qaula masdarun مؤكد لمضمون الجملة قبله شي قول الحق نظمة مصدر وند يا كرف فما أنا جملة تتقبع شي أي هذا الإخبار عن عيسى بن مريم كنا كما أنشيني مثالي تفسكر معنا وأن اللاباري دا أنك بايرن عيسى بن مريم ثابت تبتتنا واتو صدق كما غسكياني فهو من باب إضافة الموصوف إلى الصفة كما أني إضافة صفة ني زواج موصوف an gane ko kenan sabitu sidqin ne maganar ita ce gaskiya gaske ita ce ita ce ita ce maganar an gane ko shine idafatul mawsuf ila sifa ka qawlihi ta'ala wa'ada as-sidqi alladhi kanu yu'adun kenan al-maw'udu as-sidq abinda an kai musu alkawali na gaskiya sai an kace amma wa'ada as-sidqi sai an kai idafatu al-mawsuf ila sifa wani lokaci kuma ana idafatu sifa ila al-mawsuf duka kana iya samu shi to mun gane wannan da kyau ko yawwa sannan kuma idan muka ɗauka akan waɗanda sun ka karanta ƙaulul haƙƙin ladhi fihi yamtaruna wanda sun karanta su dhamma banda ibnu amir banda asim banda yaqub sun karanta ƙaulu to nan ma sai zamanto kafi domin za a iya cewa shi ƙaulu khabaru mubtada'il mahdhuf ya zamanto khabar a nahau kenan na mubtada wanda an ka shafi taqdiruhu zalika zalika qaulul haqqi sai an ka ce qaulul haqqi alladhi fihi yamtarun zalika qaulul haqqi alladhi fihi yamtarun aw zalika alkalamu qaulul haqqi alladhi fihi yamtarun aw huwa qaulul haqqi yurad bihi isa ibn maryam ana nufin isa la ma tad'unahu alaihi ba abinda kuke kira mishi kuna cewa shi dan Allah ne ko Allah ne falaysa huwa falaysa huwa ibnullah shi ba dan Allah bane kama tazumun nasara kamar yadda wato kristoci suke cewa yace to amma ya zan waqfu kafi da sharadi in mun dauke shi khabaru mubtada mun ji ko amma in mun ka dauke shi qawlu an yi mishi rafa'a ne ala annahu badalun min isa kamar matsayin badali yake an ce madadi shine madadi li'annahu la yafsulu bainal kenan nan wa laysa bi waqfin kenan ba za a yi waqfu ba in mun ka dauki qawlu mun kai i'rabin sa a matsayin badali na Isa li'annahu la yafsulu bainal badali wal badal minhu bil waqfi an gane ko yawwa ba a rarraba tsakanin su tunda yanzu shi Isa din ana iya daukar shi badali na an gane ko me yasa za a dauke shi badali saboda wato an halicce shi ne da ƙaunul haƙ magana ta gaskiya masali ko mun fahimta ba an halicce shi da Allah ya ce inda masihu isa ibn maryama rasulullah sai ce mi wa kalimatuhu alqaha ila maryam kenan kaliman nan ta ubangiji kaga kalima kuma ta ubangiji magana ce ta ubangiji kenan sai zaman to badali na nashi to in badali na to ba za ka tsaya ba saboda ba a tsayawa ba a bambanta tsakanin badal wa badal minhu kina yanzu in a waɗannan kira'o'in wanda suka karanta da damma sai ka ce zalika isa ibn maryama qaulul haqqi alladhi fihi yamtaru in ka dauke shi khabr mubtada zalika isa ibn maryam huwa qaulul haqqi in ka dauke shi badali to baka tsayawa sai ka ce zalika isa ibn maryama qaulul haqqi alladhi fihi yamtaru domin shine qaulul haqqi din nan mun gane ko kuma shi qaulul haqqi din nan kana dauka shi magana ce ta gaskiya kenan wato al-maqul kenan as-sabit in ka gada ma kuma sai ka ce ƙaunul haƙƙi an gane ku shi magana ce kenan kalima ce ta alhaƙ ta Allah domin su ɗaya daga sun sunan Allah alhaƙu ko wa anna Allah huwa alhaƙul mubin ban sani ko mun fahimta ba yawwa wallahu ta'ala a'lam to yanzu ayar da za mu karkare bayani kanta ita ce aya wadda take cikin suratul a'raf mun manta mun ƙetare ta an gane ko aya ta abin nan cikin suratul a'raf wajen ya bani adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warishan wa libasu taqwa zalika khair ko ba haka ba yawwa a safha ta 346 a cikin al-waqf wal ibtida wasilatuhuma bil ma'na sai muka mance ba mu yi bayani kan wannan aya ba sai muka fara da kama bada'akum ta'uduna da ita muka fara to kenan tunda Allah ya sa mun ganta sai mu yi bayanin ta kenan can mutun lokacin da zai abin ga sai ya mai da bayanin a can wannan ayar ya bani adam qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa rishan wa libasut taqwa zalika khair zalika min ayati llahi la'allahum yadhakkarun ita ce aya ta 26 wato a cikin suratul a'raf nan wajen cikin alwakful ibtida sun yi kuskure sai sun kasata aya cikin suratul isra'i aya ta 93 sun kai mantuwa alhali wagga auya kun laka baitu min zukhrufin ita ce aya cikin suratul isra mun gane ko kenan nan mantuwa na an kai koko wajen buga littafin suka yi kuskure an gane ko yawwa sai ai hattara to kenan yanzu sai ai hattara da wannan kuskuren da suka yi aya ce ta 26 a cikin suratul a'raf ba cikin suratul isra'i ba aya ta 93 to yanzu idan muka duba wannan ayar ya bani adam qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa rishan wa libasu taqwa zalika khair akwai qira'a wali basu taqwa akwai kuma qira'a wali basa taqwa ko ba haka nan bane wato imam ibnu kathir al-makki da imam abu amr imam ibnu kathir imam ibnu kathir al-makki da imam abu amr ibn al-ala al-basri da imam asim an gane ko imam asim al-kufi da imamu hamza al-kufi da imamu yaqub al-madani da khaliful ashir sun kalanta walibasu taqwa an gane ko to sannan kuma imamu nafi' da imamu ibnu amir an gane ko da imamu al-kisa'i da imamu abu ja'far sun karanta walibasu taqwa akwai walibasu taqwa akwai walibasu taqwa kira'o'i ne daban-daban to kaga wannan ilmul waqf wal ibtida zai yi tasiri ta fuskar ilmul qira'at da kuma ilmin nahwu ta fuskar i'rabi mun gane ko to ya ne za a samu wannan idan muka duba ga wanda ya karanta wali basu taqwa bir raf'i an gane ko kenan waqafi akan warishan yana da matsayin waqafi kafi an gane ko sai ka tsaya ya bani adama qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warishan sai ka tsaya sai zaman to waqf ne kafi bir raf'i ala al-ibtida'i kidan matsayin kai mishi raf'a akan matsayin mubtada ne an gane ko shi ko zalika yana matsayin mi na'at yana matsayin na'at na libasu abin nan libasu taqwa ba sani ko mun fahimta ba yana matsayin na'at au badal ko ku ka dauke shi matsayin badali madadi dai tunda na'at kamar matsayin sifa ne ko kuma au atfu bayan malaman kufa suke cewa atfu bayan sai zaman to khairun shine wato khabar na libasun kenan libasu taqwa an gane ko zalika khairun kenan libasu taqwa shine zalika to tun da zalika ne to kuma shi a matsayin khairun shi ne matsayin khabar an gane ko libasu takwa wasu fassara takwa nan da tsoron Allah kenan sutura ce wanda ba a gani sun ce libasu takwa sutura ce wanda take ta kariya gare ka domin sutura a matsayin kariya take muna ga jikinmu daga wiqaya ne tana tsare mu daga waje allakum sarabi da taqikum albar harra was sarabi da taqikum ba'sakum ashe sutura tana kare mu akwai ta yaƙi da kare mu daga abin nan wasu sun fassara da wannan sai ta zamanto kenan nan in an fassara da wanda ake gani kenan wato sutura ce ma'anawiyya ko kuma zamanto libasu taqwa duka tana ɗaukar su alhissiyatu wal ma'anawiyya domin mushtarak ne kenan in mun ka ɗauki wannan ya zamu fassara aya wa libasu taqwa sutura ta tsoron Allah ko sutura mai kariya almusharu ilaihi da anka ce zalika wanda an kai muku nuni alimtumuhu kenan allazi alimtumuhu wanda kun ka san shi ita suturar khairul lakum min libasi thiyab allati tuwari sawatikum ta fiye muku daga suturar da take ruhi al'auraku in mun dauki ba taqwa tana iya daukar wato abin nan kenan ta cikin zuciya wa min ar-riyash kuma ita ta hitwahi na qawasu ne ar-riyash alladhi anzalna alaykum anzalnahu anzalna ilaykum wanda mun ka saukar shi da shi zuwa gare ku falbasuhu kusashi kenan sai da man to libasun munqati'un mimma qablahu in mun ɗauki wanda sun karanta wali ba su takwa kenan an raba shi daga abin da ya gabace shi mun fahimta in mun ka ɗauki kira amman qara'a wali ba sa takwa bin nasbi kenan waɗanda mun ka ce sun ka karanta bin nasbi abin nan imamu nafi' da imamu abu ja'far da imamu ibnu amir da imamu al-kisa'i sun karanta wali ba sa takwa da nasba to nan sai ya zamanto lam lam yaqif ala qawlihi warishan kinan baka tsayawa warishan li'anna ma ba'dahu ma'tufun ala qawlihi libasa domin atafina akan libasa wa taqdiru yadda za a kaddara anzalna libasan mun saukar da sutura wa anzalna libasa taqwa mun saukar da sutura ta tsoron Allah fal kalamu muttasilun ba'dahu bi ba'din kinan magana ta sadu shashin su ya sashi da shashi ya sadu da shashi ya hadu da shi fala yuqafu ala rishan ala hadhihi alqira'a za a tsaya ba akan rishan akan wannan qira'a kaga nan ilmul waqf wal ibtida yayi tasiri da alaka da ilmul qira'at da kuma ilmin nahwu mun gane wannan da kyau yawwa illa abu guda da nake son in ce da Allah ce ya bani adama istinbatat ya ku ayan annabi adamu an gane ko ai mu ba ko ga jikokin annabi adamu mu kai ba jikokin jikokin jikokin jikokin annabi adamu na ko gaba ka ce ya bani adamu saboda shine baban mutane gaba daya shi yasa wani lokacin in ka ce babana ba dole ba sai wanda ya haife ka ko ba haka nan bane yawwa dan mu gane wannan qad anzalna alaikum libasan mun saukan muku da sutura yuwari sau'atikum wanda yake rufe ko tufatar da sau'atikum al'auraku ai bai ce yuwari auratikum ba sai ce sau'atikum sau'a to me yasa an kai uduri nan balaga ta shigo kenan saboda duk mai fitra salima baya son a ga al'aurarsa shi yasa kira ta sau'a yasu'ul insan an-nazaru ilaiha yana bakanta ma mutum ai kallon al'aurar shi to da kaga dan adam bai damu da a ga al'aurar shi ba to ya fara fita daga fitrar shi shi yasa annabi adamu lokacin da sutura su ta jayi da gare su bi Allah ya ce falamma abin nan fadallahu ma bi ghurur falamma zaqa shajaratu badat lahumu sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min warqil janna duk dan adam mai dabi'a ta gari shi yasa shaytan da ya tashi halaka al'umma abin da yake so a fara fita tsirara ko ba a fita tsirara gaba ɗaya ba an gane ko a rinka da ya barin al'aura tana bayyana magana ta kari shine wai watsayin wayewa yanzu har mazhaba akwai sunanta nudism waɗanda su 'yan tsirara na wai bu yadda a sa sutura ba a duniya to da yake turawa can dama sun san tambada su ta yawa sai an ka keɓe musu su yankuna a duniya wanda suna zuwa su bayyana a duniya tsirara maza da mata a bakin wuraren su ta yawon su sai in sun kare wai abin da ma yasa ba a bar sun ka shigo cikin garuruwa ba an ka ce saboda akwai wanda bai da aƙida irin tasu kenan in sun shigo za su cuta mai amma su shiga cikin wannan yanki su yawon su irin yadda suke so ba da sutura ba nudism a duniya ba tattan baɗaɗe na duniya ba abokin ta baɗaɗe na duniya na ba an gane ko to wannan kenan sau'a sannan libasu takwa mun ce yana ɗaukar biyu in mun ɗauki wa libasu takwa ya zamanto yana ɗaukar sutura ta tsoron Allah kenan sai ya zamanto akwai bambanci tsakanin wancan yuwari sau'atikum libasan da kuma libasu takwa in kuma muka ce a'a libasu takwa shine na kariya sai ya zamanto duka sutura tana kare mu kinan sai zaman to wagga libasan yuwari so atikum shine libasu taqwa kina alwawu nan ba ta mughayara bace ko kuma dauki a shi libasu taqwa yana dauka abu biyu akwai suturar da muke sawa ba dan kariya ba akwai da muke sa ta kariya ta kariya ita ce wadda za ta kare mu misali kamar lokacin sanyi zaka isa zaka sa sutura kuma ka kara da wata sai zaman to irin ta ake rufi da kuma ta wadda kake sa wajen yaki saboda ta kare ka daga wani abu to duk inda ta kai ta kawo an gane ko sai nan malamai su kar an zanna alaikum libasan ina dan qur'ani yuna sai mu same shi malam misbahu dan qur'ani yuna in za a tattauna da shi sai mu ce Allah ya ce kad an zanna alaikum libasan Allah ya sauka muna da mi sufafi to don Allah ina na Allah sauka da tuwahi malam misbahu yanzu a duniya akwai inda Allah sauka da tuwahi mu je mu ta doka to haka qur'ani yace kai dan qur'ani yuna a bannata yau kai ko duk wanda ya kauce ma fassara ta magabata ce ba ruwa ne da fassara ta magabata bai yarda da wanda aka saka ma Qur'ani ba bai yarda da waɗanda sun ka bi shi ba suka iba da shi tsawon zamani wasu ma ba su ma da usulubin larabci ba ko nahau ko safu ko abin da ya kamata haka su duk ba su da waɗannan abubuwan ba kuma sai su fassara Qur'ani kai ba larabcin ba fassara manzo sallallahu alaihi wasallam Qur'ani ba ta sahabban su ma larabawa ne fa kai ba ba larabe kake ba ma ha in kai dan qur'ani ne na namu tunda ko cikin laraba akwai su to amma kai dan qur'ani namu baki kai ba balarabi bane kuma su wadancan sahabban farare na kuma qurayshawa na daga cikin su akwai qurayshawa cikin su to duk su gane qur'ani ba kaka ala ayyati hal ba nan muke so ba shi qur'ani yace an sauka mu da tuwahi kad anzalna alaikum libasan mun sauka muku da tuwahi kuma duk duniya ban taba ganin inda an sauka da tuwahi sai a ce a'a abinda ake nufi kad anzalna alaikum asbabal libas mun sauka muku sabubban da za su ku samu sutura shine Allah ya saukar da ruwa kuma Allah ya bamu iri na kada za mu yi mu samu ina fata mafi ni in ma fata ce dabbobin ko anan aka halice su ko an saukar da su wa anzalakum min al'ami samaniyata azwajin tana yiwa an sauka an halice su ne aka saukar da su to ko fata su mun ka cira kenan shine saukar da wannan sababi dan kakka zauna ka ce a'a Allah ka ce ka saukar da tuwahi wani gari na suke in tayin dibu ba haka ake dibi ba an gane ko yawwa shi yasa bin gundarin nasi wani lokaci na bukata sai an fahimci uslubi na yaren da qur'ani ya saukar shi kamar kuma inda Allah ce ya bani adam sai ce mi khudhu zinatakum inda kulli masjidin a gani sai ka ce mishi to Allah ya ce in za a taya masallaci Allah bai ce a satuwahi ba khudhu zinatakum ka doki kawakka ka rike gado kaga in ka ce zinata kuma sutura sai mu ce to mun ji sutura tana suturce dan adam wannan mun saka mana ba wai mun yarda ba to ka rika wandon ka da abin ga in zaka masallaci ka tafi gakkasa Allah bai ce ilbasu ba Allah bai ce ka sanya ba ce ai khudu in kuma mun ka kiya sai mu ce a ba mu yarda ma da wannan ba zinata kuma kawakkota ka ɗauko sarƙa da zobe ka riƙe ga hannunka ka taimaka masallaci haka an ka ce to Allah ya kyauta eh abinda muka faɗa ya zamanto dai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh